إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم a za mu ci gaba da karatunmu da muke na wannan matini na baikoniya insha Allah ta'ala amma kafin nan ina so in tambaya a sharɗan hadisi sahihi kamar guda nawa ne guda biyar ko na farko ittisalu sanar ko na biyu mai ne wallam ya shuzza wallam ya al yarwihi mai ne da zama adilun dabi'un idan aka samu kammalan waɗannan sai a ce da shi hadisi sahihi an fahimta to shi kuma hadisi hasan mai bambanci da hadisi sahihi ai shi ma min shi ko kun tana ce muku wal hasanul yawwa khifatu dab ko shi kadai ne bambancin su kawai da hadisi sahihi dukkan sufofin da ke cikin hadisi sahihi su ne a hadisi hasan amma wajen haddani da bambanci mewa hadisi sai a ce yana da maki casa'in ko tamanin saba'in duk suna bangare guda ɗaya amma mai sai wanda yake da 60 50 55 misali sai a ce na bangaren hadisi hasan an fahimta ko to da'ifi fa shine duk wanda ya kasa gaiwa ga hadisi da yake hasan ko yawwa sannan mun ji mai hadisi marfu'i mai marfu'i ko to ne ne hadisi marfu'i wanda aka jingina manzan Allah magana ce ko aiki ne ko wani abu dai ko siffa ce sai a ce da shi mene marfu'u ko kamar magana ce innamal sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal amalu to kaga wannan magana an jingina manzan Allah ko kan rasulullah sallama ya fa'alu kaza wannan sai ce da shi abin nan na'am to wa mali tabi'in shi kuma maqatu me maqatu'i abinda aka jingina wa tabi'i to abinda aka jingina wa sami shi kuma ya sunan shi ba a zo kan shi ba an fahimta yanzu wannan ana maganar magangan matani ake magana kun fahimta matani wato doron magana shine ake cewa ta annaba a ce da ita marfu'i ta tabi a ce da ita maqdu'i ta sahabi kuma zamu zo mu ji me ake cewa maganganu da ayyukan sahabbai zamu zo zai bashi suna a nan a can gaba tartibin da dai shi malai san abin da yi haka da ya kamata hada shi da dan uwan shi a nan wajen mun ji hadisi musnad shine wanda isnadin sa tiril tiril har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ba tare da yankiya ba sai ce hadisi musnad mun ji hadisi mutasili wanda aka tabbatar da jin kowanne ɗaya mai ruwa daga ɗan uwansa ana ce da shi mutasil sai dai mutasil yana ɗan bambanci da musnad kaɗan shi musnad ba a faɗin shi ga maganar wani sai ga maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba za a ce hadisi athar abu hurairah musnad a galiban mafi rinjayen abinda malamai suka fa aiki da shi shine musnad ana yi ne kawai ga faɗin manzan Allah aikin manzan Allah muttasil kuma wanda yana gazgatuwa akan hadisin da yake marfu'i yana gazgatuwa akan asarin da yake mene maqdu'i kun gane asar mardu'i inda ya samu isnadi tirin tirin kuma an samu ji da sauransu ta ce asari ne muttasili amma ba ce musnadi ba ina fatan fahimta Allah samu dace to mu yi magana kan musalsal shi ma wani hadisi ne wanda ke da dauke da siffa wajen ta'ada bada tahammul wal ada wajen koyan karatu da karantar da shi ana ce da shi musalsal shine idan aka ƙetare lafuzan da ake ɗaukan karatun da su aka ƙaro wata siffa misali an san akwai haddathana akhbarana anba'ana ko akwai an da anna da sauransu wannan su ne normal kara- kalmomin da ake faɗi wajen karantar da hadisin manzon Allah kai man kai jujin malami aka karanta to da an samu ƙari a ciki da wata siffa to sai zama ya zama ya ɗauki abin da ake ce musalsal musamman in zama ba mutum ɗaya bane biyu uku haka suka zo da wannan abin na ba ku misali hadisin sai na aliyu ko da yawa abin hawaye dariya ɗalibin shi ma da yawa abin hawaye dariya aka tambaye ɗalibin ya ce ni ma haka na ga malami na aliyu ya yi da aka tambaye na tambaye malam aliyu shi ma aliyu ce haka manzan allah to kaga wannan tasalsi ne bi tabassum kun fahimta to tasassulin yana da ma'anoni da yawa da yana da fuskoki da yawa shi kuma baya kunta hau- raunin hadisi ko ingancin hadisi ma kawai na dan kara mai kwalliya ne kamar da muka bayani jiya sai mun ji hadisi wanda yake aziz ko mai hanya guda biyu don mun dan gyara akai azizu madadin mariyu sunaini au salasa sai ce ya bahasa ko abin da ya kamata zama kenan shine istilahi da ya tabbata a ƙarshe wajen malaman hadisi duk da ma cewa hadisi mai hanya uku shi ma ana ce da shi azizi irin sibir manda da suwaye akwai masu magana amma zancen da ya tabbata shine hanya guda biyu ko daga bangaren sabai aka samu ko daga ciki ne ko daga ina ne dai yana juya ya zama mene aziz inda an samu wata ɗabaka da mutum bi kaɗai suka ruwaito an fahimta kenan ba hadisi da izi sai ba aziz ba a wai aziz ba na ce mutum biyu a ɗabaka ta biya mutum biyu a ɗabaka daga ba haka ake nufi ba ina fatan fahimta lowest lamba ake wajen maganar hadisi azizi mashahuri garibi lamba mafi kankanta a cikin ɗabaka da ita ake hukunta wannan isnadi ɗin ko hadisin kun fahimta ai mashhur kuma shine ruwayar mutum sama da guda uku ina fata uku zuwa sama shi ma ɗabaka da ta zama ita ke da uku kawai ita za a hukunta ta yi ɗabaka ta sama ta zama mutum goma ko talatin ta yi wawa da ke gabanta ita ma ta kai biyar ko shida ko bakwai haka to duk ba za a kalli wannan ba wannan mai uku ita za a kalla sai a hukunta shi din nan muka kwana ko to ajiyan na ga muku a irin waɗannan hadisi da mashhur da aziz kun fahimta na ce hanya ce ma'ana ana magaya maka channels hanyoyin da suka bi suka zo hadisi suka zo wajen- wajen mu a malamai sukan ce hanya biyu ne hadisi ke zuwa wajen mu yamma ya zo ta hanya da yawa abin da an nufi shine a samu sabon manzon Allah da yawa misali a samu sahabi goma sha biyar ashirin talatin sun ruwaito magana daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar hadisin man kazaba alayya muta'ammidan falata baqadahu minan nar hadisi ne sahabbai da yawa barji suka ruwaito hadisin zuwa annabi Isa hadisin shafa akofi da sauransu za ga sahabbai da yawa su ruwaito to wannan sahabbai da yawa suka ruwaito su ma sai kaga sai a samu ɗalibansu masu yawa wanda yawan bai gaza na wa'annan sahaban ba in ya zama sahabi goma sha biyar da suka rawaito to a samu tabi'ai akalla sha biyar sha bakwai ashirin suka rawaito ɗaliban tabi'ai su ma su kai sha bakwai ɗinnan zuwa ashirin kadda ya lambar ta zama tana ƙasa daga asalin ɗaukan karatun kun gane kun fahimci wani abu idan aka samu wani hadisi da wannan siffa ɗin to shi wannan hadisi suna malam sa ce da shi hadisi ne sahihi kuma sun ba shi suna sunan shi almutawatir ga shi ma amin a shejiya mun yi sunan sunan shi mene almutawatir to akwai hadi- hanya kuma da hadisi zo maka ko dai ya zo maka ta hanya ɗaya gyal tunda ba za a samu hanyar hadisi rabi ba dole zai ko ta hanya ɗaya ko mutum biyu suka ba da hadisin ko mutum uku zuwa sama wanda bai kai wancan mutawatiri din ba idan ya zama hanya ɗaya ne sai aka sa mai suna gari kun fahimta ba fa baƙo ba kai ke shi ce baƙo kin san kalmar gari baƙo ba baƙo ake nufi ba hadisi wanda zo ta hanya guda ɗaya ko kuma aziz wanda zo ta hanya guda biyu ko mashhur wanda zo ta hanya uku zuwa sama to shi wannan su ukun gaba ɗaya su aka haɗa aka ba suna mene ahad ina fatan fahimta sunan ahad sannan su dukansu ɗin nan ahad a nan ne akan samu sahihi da da'ifi da hasan a ta mutawatiri fa ba magana duka shi sai ne babu hasan ko muta da'ifa a jiki amma a ahad ne ake samu ne sahihi hasan da'if anan ne ake samu ina fata kun fahimta to idan an samu hadisi sahihi a cikin mutawati a cikin ahad me yake hukuntawa yana hukunta abin da hadisi mutawatir yake hukuntawa shine muka samu hadisi mutawatir to muna da karfin ga cewa annabi ya ba da umarnin wannan maganar ko kuma ya aikata haka shi ma hadisi ahad yana ba da wannan karfin yana fa'idar da ilimi kun fahimta ba zo a ce dan hadisi mutawatir ahad bane ba muna jin rauni a muna da karfin gwa duka za mu yi aiki da shi kuma za a aiki da hadisi mutawatiri akan babun aqida da babun mu'amala da ibada haka shi ma ahad za a kafa hujja da shi a babun aqida da mu'amala da ibada mu'tazilawa ɗan bida da suke tasiri a cikin ilmomin ulumul ala su suka shigar da maganar da bai kamata a cikin hadisi ba yan bida mu'tazilawa za ka suna ce maka wai hadisi ahad ba a kafa hujja da shi a cikin aqida amma mutawatir an kafa hujja da shi aqida to wannan bambanci ne wanda su suka kawo amma salaf ba san wannan ba sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna kafa hujja ne da dukkan hadisin da tabbata gare su shi yasa ayin kullu rama mu ma annabi Muhammad ai ahad ne shi kadai zo ce mana shi annabin Allah ne muka yadda ba wai wasu annabawa ne mutawatire suka zo ba ina fatan fahimta sannan duk aikin da manzon Allah ringa aikan sabai Abu Musa al-Ash'ari da irin su Mu'adh ibn Jabal da ai duk su kaɗai ke aika kuma da me ake aika da su da aƙida kuma su kaɗai suke za su musunta da to yanzu misali in za a musunta da wani abu ƙauye sai ce sai an taru malamai da sun gaya mai sanar yadda mutum ɗaya faɗa aƙida kuma zai yarda an saku musuncin shi yayi so wannan bambancewa cewa mutawatir da ahad suna ba da hukunci wannan aka hoja aƙida wannan kuma ba za a ba wannan mu'tazilanci ne ba aƙida ce mai kyau ba ya kamata ya watsi da ita Allah samu dace a yanayi ya kusa ɗaukewa Ah, haba ni dai na jin san bada ko kuna jin wani abu yana nuna wata wuta ya
malam bar mu karasa an yatsa shi kenan insha Allah to inda za mu tashi yau shine mu an an ka an mun shi maje ko sha ɗaya to mu an an hadisi na gaba shine mu an an me hadisi mu an an shine hadisin da ya zo wajen karatun ana cewa an fulani an fulani an fulani sai ce da shi mene mu an an a isnad mu da kana ji a ce haddasana fulanun haddasana fulanun qala akhbarna fulanun anba'ana fulanun shi sai zo da mene an fulani an fulani an fulani ina fatan fahimta to ita wannan an ana din ba dole sai ta kewaye hadisin duka tun daga farko ƙarshe ya fa mutum daya in ya zo da an a ciki shi ma musamman idan ya zama mutumin yana da siffa ta tadilisanci sai ce ya zama mu an an shi ma kun gane tadilisanci za mu bayani wasu wata siffa ce da mutane suke samun malamai shine maguɗi shi ba ƙarya bane amma maguɗi me maguɗi shine kana da malami bari ba ku misali yanzu da malaman nan mu ɗauki wannan tebur ko akwai yan tebur an buga misali da ku ko mutum uku nan sai zama sun yi zamani ɗaya da suka yi zamani ɗaya sai ɗaya misali ta farko sai ta roto hadisi daga tabin nan kun fahimta ita kuma tabin ta ce mata ta uku nan ta gaya mata to sai zama misali tabin tana da matsala ko ƙananan shekaru ita kuma ba ta so a ce ta roto hadisin wajen ƙananan shekaru haka kun fahimta ko kuma tana da matsala wajen hadda ko wani abu haka to tun da asan sun yi zamani guda ɗaya sai ba ta ce ta bin ta ba ta ba sai ta keta da zo kanta uku misali kun gane to amma ba za ta faɗi lafazin da ke cewa ta ji a kunnanta ba domin wannan lafazin kuke haddasa na akbarana suna da ma'anarsu wanda in Allah ya kai mu lokaci an sake yin daura din za a ji wannan ma'anarsu ita haddasa na shine sai in ka ji da kunnanka to don haka yanzu ba za ta ce haddasa na ta uku ba sai da ce an daga to daga kaga ai wayo ne aka ciki ta cire mene ta cire ta tsakiyar wanda ke ganin ba za a share su ba sai ta jona da wannan to kaga makudi to dan aka ji aka san ta farkon nan tana ta dalisanci da mun ganta sai ce an sai ce to wannan hadisi mu an an ne an yi an ana cikin shi to akwai matsala yanzu kuma dole a je a bincika a gani dan ba kuma daga ginga an din ba sai ki je ki ci hadisi ya zama da'ifi sai ki ce wannan hanyar to akwai matsala sai ki abin da suke ce da shi itibar itibar shine shiga duniya littafai kuma ki gano a- akwai inda ita ta ɗayan nan ta ce haddasana ta bayyana cewa ta uku nan ta bata kina cin labar ta sai ki ga wajen eh ashe an ɗin da ta ce ba maƙudin ta so ta yi ba a wani wajen ta bayyana cewa eh haddasana wannan ɗin to sai a ce waccan an ɗin da ta faɗa bata- ba ba ta cutar da hadisin ba amma aka gama kewaye duniyar ta fai kaf sai ya zama kawai duk inda aka da an ɗin yake sai a ce magudi ta yi ba mu san kuma wanda ta cire ba kun gane shi ake cewa mene ta dalisanci ta dalisanci ne eh ta dalisanci ne ke muku bayani shi in aka ga shi sunan isnadi shine mu'an'an ina fatan fahimta sai ce haza isnadun mu'an'an ko hadisin mu'an'an an ana cikin shi to wa yake an ana din ta yi mudallisi ne ina fatan fahimta a cikin mutane akwai waɗanda su kuma ba sa ta dalisanci din amma suka amfani da annan su ba damuwa kamar imamu sha'uba ibn hajjaj shi yana daga cikin masu kyamar ta dalisanci kwarai da gaske da yana cewa al tadlisu akul kadhi ta dalisanci dan uwan ƙarya ne kun fahimta ya ce wa ɗalibai wani laifi ya fi muni ya ce aka ce zina ce to wallahi da ya ta dalisanci gaye zina to kaga wannan kaji ya ce an to ko ba ma matsalar magana cewa akwai matsala a cikin hadisin Allah sa kun fahimta so hadisi mu'aran shine wanne wanda yazo da an an a cikin sa yana iya zama matsala ne idan an din tawaye ta mudallis kun gane idan mudallis ne ya faɗa sai a ce to hadisin akwai matsala sai an bincika idan ba mudallisi ne ba to za a iya amsa in dai sun yi zamani da wanda ya ce ya ga masa din wa mubhamu ma fihi rawin lam yusam nau'i na gaba na hadisi shine mubham mubham shine wanda aka ambaci wa- ga wani marwaci ba- amma ba a kira sunansa ba sai dai an an, an ce gashi nan misali kan mene sai ce da ko haddathana rajulun haddathana rajulun rajulun suna ne waye wannan rajulun din zaidu zai zama rajulu habu zai zama rajulu duka bakar duka kaga ba a bayyana ba rawin gashi amma ba ambata ba kun fahimta wani lokacin ma sai su kira shi da suna wanda yake nuna cewa mutumin kirki ne misali a ce haddathani thiqatun wani amintaccen mutum ya bani hadisi har yau dai bata wanke shi ba dan mewa kai ne a wajen ka amintacce kun fahimta har yanzu hadisin dai yana nan a mubhaminsa sai ka bayyana mana sunan kowaye mun san rayuwar mutane wani zai zama mutumin kirki a nan a wani garin mutum banza ne ina fatan fahimta nan garinsa an san shi ya zo ya kakama kai ya sa gemu ya komai abin da watakila yana fita Legas a ga ya kama wata shekarkata in ka gan shan ba za a fahimce shi ba kun fahimci abin ko da haka ba amsar mubham walau ubihima bi labdi ta'adin ko da an kawo shi lafazi na adalci to ba za a amsa ba shi ma nau'i ne na hadisi da'ifi amma mubham din wanda aka ibhami idan ya zama sahabi ne to nan babu matsala misali a samu isnadi garanti gangare har zuwa ga sahabi za- zuwa ga tabi'i amintacce sai ce mana an rajulin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama to wannan shi ma ya kashe hadisin bai kashe ba saboda in dai sahabi ne to babu matsala da shi saboda sahabbai Allah ya wanke su tas ya ce ya da su mu kuma ba yadda zamu ce ba mai da su ba Allah ya faɗa Qur'ani aya ba ɗaya ba radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya yarda da su su ma sai da shi to ya za mu kuma kasa yarda da wanda Allah ya yarda da su da haka shi ibhami na sahabi ba matsala bane na sauran da ba sahabi shine matsala kun fahimta ko to ina ganin tun da 'yan mintuna ne suka kare za mu ja birki a nan wajen Ah, ba zan ci mamalin lokaci ba sai dai za mu ciki Ah, wannan karatu namu da ikon Allah kun ga su maza an sauke masu tas ta tas ikon Allah da yake su jiya mun yi tsakanin magarba da isha'i aka dora bi aka yi kuma haddare sai da aka dai yau da safe a kara masu ko? yau da safe aka yi to kuma yau ma kusan awa biyu aka yi da da safen gaskiya sun samu lokaci ko kuma mata ne ba dama a ce ku zauna haddare wannan yana ga cin abin da ya haifar da haka to amma tun da an ɗauki karatun na ce ku ba shi wannan bawan Allah lambobin kun sha Allah sai a turo sai ki aje littafin ki a gaba kina bin karatun ana maimaitawa kina ta ji kina maimaitawa me yawa ma ki fi wanda ji gaban shi akai akai karatu din saboda gashi nan duk sanin gida ma za ki ɗauka ki maimaita ki karanta Allah sa albarka to ni zan cike da yan nasiha ne wannan haɗuwa da muka yi da ku Allah sa albarka Allah shi albarka Allah ƙara hasken makaranta Allah ƙaro mana fahimta da basira Allah sa ilmu mai zama mai amfani akwai yan nasiha guda biyu da zan baku a wajen zuwa uku na farko dai a ina maku wasiya nasiha cewa ku zama masu haɗin kai a cikin abin da mata mun san ku da kara to ku zama kuna da kara kwarai da gaske tsakaninku ya zama aikin gayya da ake na addini zama kuna kowace na iyayinta kaga mu da muka ga masu shi da wani abuwan kowanne an ba shi aiki ya kama gada game na yi to abin da ban sha'awa to kuma mata ku zama masu ba da haɗin kai aiki a taru kuma a yi shi daidai sannan muna ba da shawara shugabannin su ƙara haƙuri kuma ku yi haƙuri amma shugabanni sai kun fi kowa haƙuri saboda matsala ta fi ga shugaba shugaba zai iya daidai ma a ce ba daidai kuma a zage shi ma amma dole ya haƙuri kuma ku yi haƙuri da junanku na biyu shawarar zan ba ku shine ƴaƴan kuɗin nan kun ji kamar malam faɗa ku ne masu renon al'umma duk wanda ku gani a duniya yau ya zama wani abu to akwai wata mata ta dafa mai baya duk wanda ka gani kama tun daga kan manyan malaman da ka sani ku kira wani malami na duniya wanda kuka sani mu ji mu ɗauka imam bukhari tun da hadisi muke ko to ka je ka ga irin gudunmuwar da maman shi ta bashi a wajen karatun shi imam malik maman shi ta dafa mashi imam shafi'i kuwa ita maman ma hijira ce daga palestine ta koma da maka saboda ɗan ta karatu ta haƙura da komai da gadon baban saboda ɗan ya karatu ibn taimiya duk wanda ka gani ko dai matar shi ta ko maman shi ta dafa mai ko yan shi ko matar shi ɗayan uku nan da ka samu sai ya samu tallafi ko inda zan zo karatun nan da na biya ta jikina ran da nake jin zubi mai uwar gidan ce malam tashi ka tafi kawai Allah ya sauke ka lafiya da ta ce Allah sarki to kaɗan ba su haƙuri mana shi kenan me zai faru sai a zauna kenan amma ta ce a tashi ka tafi kawai Allah ya kiyaye ina fatan fahimta so duk wanda ka gani to akwai wadda ta dafe mai ba amma dan namiji ya dafe mama me zaka iya faɗa za ku yi ta abin nan amma ita ce a yadda Allah ya halice ta da lauɗin nan kuma haka za ta lallauɗa mutum cikin sauƙi kaga abin nan to ku ne masu gina al'umma kuma duk makin Allah da makin addini ku yake hari kar ku ba da kafa a wajen nan ku tsare gida ku tsaya islamic center ɗin nan imani center a tsaya tsayin da ka aga ta kai ta wuce din da ake tsammanin ta wannan na ba ku share ku tsaya wannan abu sannan makarantun 'ya'yanku kar ki yadda a ɗauki ɗanki a kai shi makarantar mishan me ake shirin mishan anan kenan kiristan wai arna ya zo wanda bai yarda da Allah ba ya ce Allah ku ne wo ki ɗauki ɗanki ki je ki kai shi makaranta arna to me za ki samu a wajen iya kafa abin ɗanki zai iya shine iya turanci ko ya iya boko na'am ina imanin shi kuma fa ina addinin sa kin yafa wannan ya asara wannan ya iya wancan ya saki aljanna ya kamo wuta ya saki rabon duniya da kiyama ya kamo asarar duniya da kiyama kina da hankali ko yawwa har za ki matsa mijinki eh can makanta ana karatu can sun fi iya turanci suna cin jarabawa da sun fito za su samu aiki sai su mene a haba su ba mutane yarwa su ba su wannan magana da nake muku ba shi ta shi ta ne to ai shine muke cewa ku mata ku hana ku san da ku hana wannan abun ku dai kar ku kai kar ku ba da gombaya akai wannan abun ga islamic center na ku buɗe ɓangaren boko ku buɗe ɓangaren primary da nursery da secondary a wajen nan a inganta da akwai yan boko a cikin kun ba ku je ku ne musulmi yan boko a tara kuɗi ku gina yaran ku a nan ku samu kuɗi kuma ku gina tarbiyya a 'ya'yan musulmi ku kula da wannan abun abu na uku da zan cike muku da shi shine ko ko na kusa da ku shi na kusa da karshe shine ku mai da hankali na ilimi kar ku taba zama ba ku a karatu kar kuma kai taba ganin tsadar karatu an ce naira kaza za a biya kake jahilci ya fi shi tsada kun fahimta jahilci ya fi shi tsada ki daure ki ringa biyan kuɗin makaranta ki zo kai ki taba zaman da baki zuwa makaranta kina ka kin lalace duk zaki su kurkuce ne gaba ɗaya a imani amma fa za ka kai kita ma ba zuwa makaranta da saurare da bibiyan malamai abu na hudu wanda shine zan tsaya da shi insha Allah ta'ala kan ciwa dan uwana lokaci shine magana auratayyar ku ki nuna cewa ke kina zuwa makaranta ko haƙura da mazajen ku dai da ke ganin mijinki kin raina shi ko kina ganin ba komai bane ko bai da abin hannu ko kaza bai da matsayi ba za ki gane Allah ya maki nima ba sai ran da Allah ya sa ba shi ran da aka ce babu ana yin wata ɗaya sati ɗaya sati biyu daga lokacin duk wanda take baki shawara da duk tunanin da kike yi da gurin zaki zaki fara yin kanki zaki ga oh ashe wannan mutum akwai abin da ya kare mu a mafi karanci in yana cin gidan za ku ji karfi za ku yi bacci hani'an in bai nan a gidan kuwa sai kin kulla nan kin doda can kina tafar gaba mafi karanci kenan zaki ga to ashe akwai abin da yake karewa ku zama masu haƙuri game da mazajen ku ku haƙura da abin da Allah kasabta ya baku Allah bai mu duk iri ɗaya ba ku kalle ku nan wata fara wata baka wata doguwa wata gajera wata siriya wata mai kiba wata to haka Allah ya kasabta ma rayuwarsa kuma ba za a taba zama ɗaya ba kuma diya da kika yi ki ji daɗin yadda wacce take ji ba za ki zama in ba Allah bai kadar haka ba kuma ko so ke ke ma ki sha wahala in ba Allah bai gana ba ki sha wahala ba to kar ku ɗauki wannan ya zama gasa wance ta yi kaza ta zama kaza ne samu kaza inda ake marge-rige shine abin da Allah ya bada kowa zai yi shine aikin alkhairi aikin sallah Allah aikin ibada to wannan akwai rigirgi an bude kowa ya dage a nan wajen in ka ga wani ya wuce ka aikin ibada ka dage sai ka kamo shi amma don wuce ta sa atamfa mai tsada ta sa leshi mai tsada ki ce ke ma sai kin sa alhalin mijinki bai da halin wannan abun babanki ba zai isa maki ba kaninki ba zai isa maki ba ki kwantar da hankali ba wata matsala in Allah ya ga dama ya ga gaske ki ba mamaki sai Allah baki dan da ya zama shine shugaban kasar Nijar. kina nan sai dai kina cewa ai wani ai wani ko kuma Allah baki dan da sai kin mutu sai Allah azurta shi kina ce yana kai ƴaƴan wanki aikin haji da kaza yana ta masa kaza yana ta aikin alheri kina lahira ana ta turo maki lada kina lahira dadda abin da ne sai an ga turo maki kina can kike aiki na ta tafiya wannan fa a ce ai wane ne da kika haifa ko ma ki ta gani haka to ku zama masu haƙuri ku nuna wa mazajen ku kuna zuwa makaranta ku zama masu ji sannan ku zama in kun yi masu laifi ku zama masu tuba eh an ce matan nuwa tuba ba ta rasa miji ina amfanin wannan zawarci da ake ce a gari tsakanin da Allah a ce nan a gida aure nan zawara ka ta daga ƴan mata ba shiga ba ga zawara a waje to me amfanin wannan rayuwa da ake ciki kuma ke kina so ke ƙara mana yawan zawara a gari ke kuma ki fito Allah ya baki wata ma in ta ga haka wallahi in ta san zaki sai ta ziga ki ta fito ai an sha yin haka wata ta ziga wata ita ta shige Allah mala an sha yin haka a nan FC aka yi wannan malam zawarawa ne su wajen hudu suna aiki a office daya sai Allah ya ba ta miji ta aura kawai shikenan wance ta shige muna nan ta bi jama'a wallahi sai dai ta fito suka ji mijin ya sa sharɗin ba sai ta ba za ta yi aiki ba ta ce ta da ba ta yi aikin ba ta zaɓa auren ta zauna shiru-shiru suka kai zaman nan fa wannan ta cuce su fa wai a tsayin suke cewa suka je aka fara zuga ta yanzu ke kin yi digiri me kuke da digiri a nan wajen kenan to to shi dai digiri jami'a ta yi jami'a yanzu kin yi jami'a a zuwa aje ki kawai kamar wata ƴar ƙauye kaza da kaza haba Allah kyauta ai aure na Allah ne dan ma bai aure ki ba menene zaki samu mazaje ga san da yawa ya kamata tana in mazajen da su me yasa ba su samu ba shikenan suka ringa ziga ta ta tada hankali ta karya ka'idar da suke da mijin sai da ta fito tana fitowa ranar wai sai ta dawo ofis kuma suna leƙwa sai a ganta ofis ta zo sai wata fa gulma aka tafa tafawa fa ana ƙwasƙwasa ka sai wani namiji ne zo ta ce "Ah, lafiya haka na gona abin da suka ce "Hmm, wacce ce ta dawo aiki Eh, aka tafa cewa dama mun ce sai ta fito wallahi to ke kina nan kina nan ki kirke ko wai kina so ki saki wata ta tarafta tafe ko kuma ta zuga ki ke ki fita to ku rike mazajen ku ku nuna masa aikin alkhairi ku nuna masa addini kuke yi ku nuna masa makaranta kuke zuwa su gani inda suka gaza ku taimake su inda suka bai ku yi masu nasiha ba da masifa ba Allah ya muku albarka Allah zira albarka Allah sa a gama lafiya wannan santa tamu Allah mata albarka Allah ɗaukaka ta ta zama alamiya Allah kada fitina Allah kama da sharrin shaidan za mu ja burki ana insha Allah ta'ala sai kuma wa lokacin Allah kadar haduwa sannan mu dawo a ci gaba da wasu abubuwa ina fatan kun ba Abraman lambobin da za a sa ku cikin wannan abun nan din muke cewa Allahumma qasim lana min khashyatika ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسل علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله. Oh, malah.